الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar juma'a uku ga watan safar shekara ta dubu da dari hudu da talatin da biyar bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makai zuwa madina wanda ya dace ma shida ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da sha uku lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna aljami'u sahih kafin darasi na yau ba laifi 'yan tambayoyi sukan iya gabata Na'am.
Mutum da yake mijinka kan za ta yi ka ba tare da izin mijinka, miji yana kan yake zai yi zai ka
Wani ne ne hukuncin mace ta fita daga gida ba tare da izinin miji ba. Haramun ne baya halatta. yana daga cikin haƙuƙuwan miji wanda ubangiji subhanahu wata'ala ya wajauta ma dukkan wata mumina har zuwa kiyama kada ta sake ta fita daga gidansa dole sai da izinin shi daidai da kofar gida baya halatta ki zo sai da izinin shi sannan kuma baya halatta ki shigar da wani cikin gidan wanda yake kyamar shiga shi dole sai da izinin shi duk wanda mijinki bai yarda ba da cewa ki shigo da shi cikin gida to baya halatta ki shigo da shi dole sai da izinin shi haka fita ke ma baya halatta ki fita dole sai da izinin shi idan kika fita ba tare da izinin sa ba ko kika shigo da wani cikin gida ba tare da izinin sa ba wannan laifi ne iya abin da yake kanki ki nemi ya yafe miki domin haƙƙi ne nashi kika tozartar kuma sannan ki nemi yafewa ta ubangijinki subhanahu wa ta'ala na'am wai misali kayan gona kana ƙauye ya halatta ka aiko ma ɗan uwanka wanda yake birni lokacin da ka fitar da zakka in ya cancanci cin zakka ya halatta ka aiko masa an gane ko amma kuma ba za ka tattare ba zakkar ka gaba ɗaya daga ƙauye ka kawo ta maraya ka raba ma 'yan uwanka matukar a ƙauyen akwai talakawan da suka cancanta a basu iya abinda malamai suka ba da damar za ka iya ɗan ɗaukan wani kaso ka aika ta wani gari a ba wasu waɗanda suke mabukata an gane ko in har sun fi waɗannan talauci to ba laifi ana iya ɗaukan kaso mafi yawa a aika musu abinda muke so mu gane ya halatta in yan uwan naka talakawa ne sun cancanci a ba su zakka to ya halatta ka aiko ka ba su amma in ba su cancanci cin zakka ba ya halatta haramu ne an gane ko kuma abin da ma ya fi dacewa a nan in har wani abu ne wanda yake na sadar da zumunta ba sai a zakka ba za ka ɗauka ka ba su kamata yi ka ɗauka daga cikin abin da ka samu na amfani kaka ne ka girbi kayan gona albarka da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya saukar ma bayansa kenan ka ɗau wani kaso ka bibi ɗan uwanka ka ba su domin sadar da zumunta ba sai daga cikin zakka ba na'am kamar mine eh yawa wasu da yawa a ƙarƙashin hadisi za ka ji malaman hadisi sun ce laba asabihi idan suka ce laba asabihi suna ganin cewa hadisin matsayinsa dai baya sauka daga martaba ta alhadis alhassan illa kasancewar a ƙarƙashin kalma ta laba asabihi babu yankewa babu yanke shakka game da cewa hadisi ne alhassan illa kasancewar ba zai sauka ba dai daga wannan martaba idan kuka ji sun ce fihi lin abinda suke nihi kenan fihi ba hadisi ne ba ifi an gane ko hadisi ne ba ifi kenan baya halatta a kafa hujja da shi dole sai an samu mutaba'at da shawahid waɗanda za su iya karfafa shi ya kai daraja ta alhadis alhassanu da gairi amma su suka ce la ba asabihi to wannan kamar misali suna nihi dai hasan ne amma kuma tare da cewa babu yanke shakka game da cewa hasan gin ne na malam kamar ɗan kauye da suke shigowa da kayan na saidawa da ake tare su na cikin gari haka ba waje ba yana suna idan kamar mutum ya tattara shi misali abinda za ka tambaya menene hukuncin tarye kafin kaya su iso mutum ya fita bayan gari ya tare kaya ya saye wannan baya halatta kamar misali kaya da ake shigowa da su ba sai kayan ƙauye ba duka kaya da ake kawowa gari koma daga ina ne mutane su fita bayan gari su yi tarye su saye wannan kaya kafin ya iso kasuwa wannan baya halatta nuna zalama ne da hadama kuma kasancewar akwai nau'i wanda yake na yaudara saboda mutum ka tare shi a bayan gari bai iso kasuwa bai ji yadda farashin kaya yake an gane ko illar da ta sanya irin wannan wato mu'amala ta zamanto haramun na tarye shine kasancewar domin a nan akwai wani nau'i wanda yake na zalunci saboda a bar mutum ya zo har ya san farashin kaya nawa yake ya sayar da kayan shi da kimar da ta dace da shi kuma a nan kasancewar ku kun fita kun tare wannan tare hallo yana iya ƙara hau da farashi yana iya ƙara hau da farashi maimakon ana sai da abu dala dari kun mutu kun tare kenan waɗanda suka kawo kaya sai su yi tsammanin cewa kayan na rububin su ake kenan sai yadda suka yanka kuma kun zalunce wasu na'am malam a ƙarƙashin wannan kamar mai ciyawa ko mai hatsi ko mai dabba yana ji a cikin gari ne shi manuwar shi ke game da mai sai ba tare da sai ji ba shi bai ma bukatar zuwa in ya riga ya shigo gari wannan ya halatta abinda baya halatta bayan gari a je a tsari wannan shine bayyana cewa amma in ya riga ya iso gari to wannan ya riga ya san komai kenan ya san kimar shi an gane ko in dai ya riga ya shigo cikin gari to wannan ya halatta amma wajen gari shine baya halatta a je a yi wata ne na'am
tattaba suna cewa ana iya sa zaki ne ko ya wuce zaki wai misali ne mutum ya iya wuce a mutumin da ke sallah ba tare da ya sanya sutura ba ko wai abin da ya wuce zira'i gaba da shi kana iya wucewa lalle ka'ida kar mu manta kamar yadda bayani ya gabata gwalgwadon yadda ake ajiye sutura shine tsakanin mai sallah lokacin da ya kai goshinsa ƙasa wato abin da yake tsakanin sutura kenan da goshinsa bai wuce ba zira'i guda ko kuma mu ce daidai inda tinkiya ta ka iya wucewa shine ma malamai da suka auna duka bai wuce zira'i guda ba in aka ce zira'i shine daga nan kenan karshen yatsa wannan ta tsakiya kenan zauwa nan shine zira'i guda to haka ake bukata tsakanin mai sallah kenan lokacin da yayi sujada tsakaninsa da sutura to kasancewar wai idan mai sallah ba tare da ya sanya sutura ba bayan shi da abin da ya wuce zira'i zaka iya ketarawa iya abin da in har akwai wurin da za ka iya wucewa wanda ya wuce sama da haka to shi ake bukata amma in ya wuce kamar misali abin da ya wuce zira'i in bai sanya sutura ba don ka wuce ba ka da laifin wucewa ga mai sallah an gane ko saboda ita ajiye sutura a gaban mai sallah abu ne wanda yake wajibi kamar yadda dalilai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka tabbatar da haka tsakanin shi da masu wucewa in bai ajiye sutura ba suka wuce ta gabansa to wannan shi yake da laifi kuma su kansu haramun ne mutum ya wuce gaban mai sallah abinda bai wuce ba zira'i guda domin zala sallallahu alaihi wasallama ya ce ka tsaya tsawon arba'in shi ya fiye maka alkhairi da ka wuce gaban mai sallah arba'in kin nan wasu malamai suka ce abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake nihi shekara arba'in ka tsaya shekara arba'in inda a ce tsawon sallar shi zai kai shekara arba'in to ka dakata har ya gama sallah sannan ka wuce shi ya fiye maka alkhairi game da ɗaukan zunubi na wucewa gaban mai sallah don haka kenan ana abinda muke so mu gane duk wanda ya wuce gaban mai sallah tsakaninsa da sutura in ya sanya sutura wannan yayi laifi idan bai sanya sutura ba abin da bai wuce zira'i guda ka wuce ta gaban shi kayi laifi in ya ki sanya sutura in ka wuce gabansa da kai da shi gaba ɗaya kuna da laifi an gane ko kai abin da ya wuce zira'i guda kenan nan shine kana da damar da zaka iya wucewa saboda gwargwadon ajiye ta shine zira'i guda gaban shi shi kuma da ya kisawa ka wuce ta daidai wannan wuri kana da laifi saboda shi ya zama tilas akan shi ya sanya alama wadda za ta nuna cewa sallah kake kuma a wannan lokaci shi kuma yana da damar da wato zai yi ƙoƙarin ije ka don karka wuce ta gabansa don haka abin da ya wuce zira'i biyu zira'i uku ba laifi kana iya wucewa idan bai sanya sutura ba na'am amma a wani lokacin su lokacin da kuma zai su gida cikin sallah tsakanin hannun shi da ruwan shi wani zuba ruwa
to bayani ya gabata abin da yake fara zuwa ƙasa lokacin da za ka yi sujada hannuwa su suke rigayar gwiwa haka wajen tasowa gwiwoyi su suke rigayar wato hannuwa wannan dalilai sun wuce a lissafa don haka shek nasir albani allah ya ji kansa ya tsawaita bayani akan wannan mas'ala a cikin littafinsa silsilatul ahadith ba'ifa lokacin da ya zo akan hadisin da yake bayani dangane da tashi da gwiwoyi don haka ibn al-qayyim Allah ya ji kansa shine yake ganin cewa in za ka je sujada ka je da gwiwa gwiwoyi su rigaye hannuwa zuwa ƙasa an gane ko akan hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya hanin cewa kada ɗayan ku wato ya gurfana idan za ya sujada irin yanda wato ragumi yake gurfani anan malamai suka tabbatar da cewa gwiwa ta ɗan adam ta sha bamban da ta raƙumi ta raƙumi a kawaguwan gaba suke don haka gwiwoyin gaba su suke fara zuwa ƙasa idan raƙumi zai kwanta don haka ɗan adam duk lokacin da shi ya je da gwiwoyi suka fara zuwa to wannan ya yi kamantacce ne da raƙumi yanda zai saba kenan hannuwansa su rigayi gwiwoyin shi zuwa ƙasa shi raƙumi gwiwoyinsa ko mu ce dabba kamar yadda malaman loga suka tabbatar a ƙawaguwan gaba gwiwa ta dabba take ta ɗan adam su kuma a ƙawaguwa kenan ba a hannuwa ba don haka kenan da hannu za ka je kafin gwiwoyi su yi ƙasa darasi da ya gabata da taimakon allah tabaraka wa ta'ala mun gama kitabul hajj قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الأمرة باب الأمرة وجوب الأمرة وفضلها وقال ابن عمر رضي الله عنهما laisa ahadun illa wa alaihi hajjatun wa umra wa qala ibn abbas radiyallahu anhuma innaha la qarinatuha fi kitabillah wa atimmu al-hajj wal umrata lillah قال حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنيسي قال أخبرنا مالك وابن أنس ابن مالك الأصبهي المدني عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان هو ذكوان الزيات عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأمرة إلى الأمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة مالا الله يجي كنسا يا بودا وانا للتافي da basmala shine bismillahir rahmanir rahim kamar yadda haka ɗabi'arsa ce al'adarsa ce ya maimaitu ba su ɗaya ba su biyu ba duk littafin da malam zai buɗa bayan gama wani littafi to yana fara shi da bismillah farawa da bismillah kamar yadda bayani ya gabata na kasancewa saboda al'amura guda uku al'amari na farko shine neman taimako da agaji da sunan Allah subhanahu wa ta'ala domin neman cimma manufa ma'ana littafin da ya fara kina yana neman agaji na Ubangiji subhanahu wa ta'ala domin cimma burinsa fuska ta biyu shine koyi da littafin Allah alkur'ani domin kowace sura Ubangiji subhanahu wa ta'ala na buɗa ta da bismillah hanyar al'amari na uku shine domin koyi da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama game da wato leturorin shi ko mu ce takaddunsa ko mu ce wasiƙunsa da yake rubutawa yana aika ma shugabanni duk wasiƙar da manzan Allah zai rubuta to yana buɗa ta da basmala to shine a nan wannan littafi shi ma malam ya buɗa shi da basmala kamar yadda ya gabata sai ya ce kitabul umra wato wannan littafi ne wanda ke bayani game da hukunce-hukuncen wato umra wanda shi ma nan ƙarin bayani ya gabata an shahi mutada sai aka wanzar da labarinsa ai haza kitabul umra wannan littafi ne wanda ke bayani game da hukunce-hukuncen umra sai ce babul umra wannan babi ne wanda ke bayani dangane da hukuncin umra sai ce kuma wujubul umra amma duk da cewa a wata nuska ba babul umra ba yake babu wujubil umrati wa fadluha babu wujubil umrati wa fadliha to shine a wannan nuska sai aka samu wujubul umrati wa fadluha kenan wannan bayani ne game da wajabcin umra da fadlatta abinda za mu lura tun anan malam ya yanke hukunci ya nuna mana cewa umra wajibi ce idan aka ce wajibi a wajen jumhurin malamai ba shi da bambanci da farilla gaba ɗaya matsayinsu ɗaya amma saɓani ga malaman hanafiya in ka ji sun ce wajibi to abinda bai kai farilla ba domin su sun kasa farilla daban wato wajibi daban shine sai yake cewa wa qala ibn umar radiyallahu anhuma abdullahi dan umar Allah ya kara musu yadda ke fada cewa laisa ahadun illa wa alaihi hajjatun wa umra ibn umar yake cewa babu wato mutum daya daga cikin jama'a ta musulmi face akwai wajabcin haji da umra a kansa wannan hadisi da malam yayi ta'liqin sa hadisi ne mausul kamar yanda ibnu kuzaima da al-imam ad-darqutni da al-hakim suka wassala shi ta hanyar abdul malik ibnu abdul aziz ibnu jurayj daga nafi ibnu umar ke cewa babu ɗaya daga cikin halittar Allah illa alaihi hajjatun wa umra sai ya ce wajibata ne manistafa a sabila faman za da shay'an fahuwa khairun wa taqawwu yake cewa babu ɗaya daga cikin halittar Allah me yake nihi da halittar Allah a nan kenan wanda Allah ya dora musu dokoki kenan mutum da aljan namiji da mace face akwai hajji da umra a kansu wannan kuma wajibi ne ga duk wanda ya samu iko a gane ko manistaqa a sabila duk wanda ya samu iko wanda bayani ya gabata shi istida'a wannan sharadi ne daga cikin sharadda na wajabcin haji hakanan wajabcin umra wanda bayani ya gabata haji da umra suna da sharuɗa biyar sharaɗi na farko shine musulunci domin haji da umra ibada ce ibada ba ta inganta sai ga wanda yake musulmi sharaɗi na biyu shine cikar hankali duk wanda yake mahaukaci babu doka alƙalami bai hau kansa ba babu doka a kansa don haka hajjin wanda hankalinsa ya gushi ba ta inganta kuma ba wajibi ba ne a kansa na uku shine wato balaga don haka yaro karami ba wajibi ba na hudu shine wato yauci don haka bawa haji ba wajibi ba ce a kansa ko umra na biyar shine kenan al istida'a istida'an nan malamai suka ce tana kasancewa ta bangare uku bangare na farko shine bangaren dukiya bangaren dukiya sai kana da guziri wadatacce wanda zai ishe ka dangane da bukatunka har ka je ka dawo bayan ka mallaki wato shine taguwa ko kuma mu ce a yau ka mallaki kenan kudin jirgi zuwa da zawwa sannan kana da wadataccen guziri wanda zai ishe ka har ka je ka dawo sannan kuma dole sai kana da abin da za ka bar ma iyalinka wannan ka'ida ne kenan kana da abin da zai wadace ka ka je ka zo bayan ka fitar da kudin jirgi sannan kuma kana da wadataccen guzirin da za ka bar ma iyalinka har Allah ya dawo da kai sannan al'amari na biyu bangaren gangan jiki sai kana da koshashiyar lafiya kana da cikar lafiya duk wanda ba shi da lafiya ko dattijo wanda karfinsa ya kare hajji ba wajibi ba ce ba a kansa an gane ko haka nan wanda ba shi da lafiya kamar gurgu ko makaho ko wanda yake da rashin lafiya a jikinsa wanda ba zai iya tafiya ya je yiwu hajji ko umra to wannan shi ma wajibci ya sauka daga kansa na uku shine bangaren hanyar da za ta kai ka makka dole hanyar ta zamanto amintacciya babu wani yaƙe-yaƙe babu 'yan fashi waɗanda za su iya karɓe dukiyarka ko su taɓa lafiyarka sannan kuma babu wata alloba akan hanyar idan waɗannan abubuwa uku wato sun cika sannan an gane ko kenan wannan shine ake kira istida'a shine ibnu umar yace manista ba a sabila duk wanda ya samu damar tafiya kenan sai yake cewa faman zada shay'an duk wanda ya ƙara wani abu akan hajji ɗaya ko umra ɗaya to wannan alkhairi ne ya daɗa ma kansa kuma ƙarin lada ne a wajen ubangiji subhanahu wa ta'ala to shine anan malam ya ce wa qala ibn umar radiyallahu anhuma abdullahi dan umar Allah ya ƙara musu yadda ya ce laisa ahadu babu ɗaya daga cikin musulmi illa wa alaihi hajjatun wa umra face a kansa akwai hajji da umra wannan siga da ibnu umar ya zo da ita siga ce daga cikin siya gurushu an gane ko kamar yadda misalin ta walillahi ala nasi hijjul baiti man istata ilaihi sabila ko kuma kamar yadda ubangiji ta'ala yake cewa fa wannan fa iddatu min ayyamin ukhra ay fa alaihi iddatu ayyamin ukhra وقال ابن عباس رضي الله عنهما عبد الله بن عباس الله يكرم مس يدا يجي إن حال قرينتها في كتاب الله lalle ita umra yake cewa ‘yan uwar wato farilla ce ta hajji wato a cikin alkur'ani kamar yadda Allah ya ambata a nan ya ce laƙarinatu ha bai ce ba laƙarinatu domin lafazin alhajju lafazi ne wanda yake muzakka an gane ko sai ce amma inna ha ayil umra sai ce la qarinatuha ay la qarinatu faridatil hajj addamir anan kenan ya udu ila farida inna ha la qarinatuha lalle ita umra wato el uwar farilla ce ta hajji fi kitabillahi in ma ka ce a cikin alkur'ani ko kuma fi kitabillahi ka ce a cikin hukuncin Allah an gane ko to amma abin da yake nuna mana da yace fi kitabillahi abin da yake nufi a cikin alkur'ani don haka sai ya biyo baya da wannan aya wa atimmul hajji wal umrata lillah ubangiji ta'ala ya ce ku tsaye da hajji da umra saboda Allah ma'ana ku tabbatar da su ku zo da su kamar yadda aka shar'anta muku to wannan aya da ibnu umar wannan da abdullahi dan abbas ya kafa hujja da ita ya kafa an gane ko ya kafa hujja da wannan aya ne akan cewa umra wajibi ce kamar yadda hajji ita ma wajibi ce don haka ya ce inna hala qarinatuha abinda ake nihi da qarini wato shine tsara ko kuma ka ce sa'a idan aka ce wani sa'an wani ne to bai fi shi ba da komai an gane ko sa'ansa ne kenan matsayinsu ɗaya babu wani bambanci tsakaninsu shine ake nihi da kare sa'an shi ne ko kuma a ce tsarin shi ne to abin da yake nihi da ya ce laƙari na tuha yana nihin cewa da haji da umra ɗaya suke a cikin littafin Allah yanda hajji farilla ce to ita ma umra farilla ce dalili sai ya ce faɗar Allah subhanahu wa ta'ala wa atimmul hajja wal umrata lillah ku tsaye da hajji sannan ku tsaye da umra gaba ɗayansu saboda Allah kaga anan lafazin wal umra adafi ne akan wato alhaj wa atimmul hajji ai wa atimmul umrata lillah kenan haji da umra ku tsaye da su saboda Allah to duk da cewa anan su waɗanda suka tafi akan cewa hajji wannan umra matsayin tafarilla wannan sunna ce wannan aya ta wili suka mata wa atimmu al-hajj wal umrata lillah suka ce anan umarni ne ubangiji subhanahu wata'ala yake ma bayansa game da cika haji da umra saboda shi in har sun fara an gane ko wa atimmu al-hajj wal umrata lillah ma'ana ku cika haji da umra saboda Allah kenan in ka dauki harami to ya zama wajibi akan ka ka cika amma in baka dauka ba kenan umra ba wajibi bace ba akan ka sannan sai suka kafa hujja da wani hadisi hadisin da wato al'imamu turmizi ya fitar da shi ta hanyar alhajjaji ibn arba daga muhammad ibn munkadir daga jabir ibn abdullahi al'ansari allah ya kara musu yadda wani mazaunin ƙauye ya zo wajen manzon allah sallallahu alaihi wasallam sai ce ya manzon allah akhbirni anil umra ba ni labari dangane da umra a wajibatul hi shin umra wajibi ce faƙala la manzan Allah ya ce masa a'a sai ce wa an ta'atamira khairul lak amma da za ka yi umra wannan shi ya fiye maka alkhairi wannan hadisi ya gabata a darasin mu na Tirmidhi hadisi ne wanda yake da'ifi domin wannan marwaici al-Hajjaj ibn Arqa an gane ko hadisin bai inganta ba inda ya inganta dalili ne a bayyana wanda ke tabbatar da cewa umra ba wajibi bace akasin haka an rawaito kuma hadisi daga jabir ibn abdullahi al-ansari Allah ya kara masa yadda wanda ya ɗaukaka danganan hadisin zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce alhajj wal umra faridatan haji da umra gaba ɗayan su farilla ne shi ma wannan hadisi bai inganta ba domin marwayacin da ke cikin sanadinsa shine ibn lahiya inda hadisin ya inganta to da babu wani kai kawo da shi ma nassi ne a bayyana wanda ke nuna kamar yadda hajji ta zamanto farilla ita ma umra wato farilla ce to don haka dai waɗannan hadisai waɗanda aka rawaito daga jabir ba ɗayansu wanda ya inganta don haka illa kasancewar a nan waɗannan dalilai biyu na farko da malam ya kawo dalilai ne masu tabbatar da cewa umra matsayin ta farilla ne don haka ma akwai hadisi wanda wani daga cikin magabata shine sabiyu ibn ma'abad ya faɗa ga umar allah ikara masa yadda yake cewa na ga cewa hajji da umra maktubai ne alayya abubuwa ne wanda allah ya farlanta mu fa ahalantu bihima don haka na ɗauki niyya gaba ɗaya da su hajji da umra umar sai yake ce masa hudita li sunnati nabiyika yace lalle an shiryar da kai zuwa karantarwar annabinka kaga anan umar na tabbatar masa cewa kamar yadda ya fahimci cewa haji da umra wajibi ce haka ne to don haka shine anan kenan malam ya shigo da waɗannan wato asarkin guda biyu na ibnu umar wato da abdullahi dan abbas don haka malam sai ya shigo da hadisin abu huraira allah ya kara masa yadda ke cewa lalle manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya ce al'umratu ila al'umra kafaratu lima bainahuma wato umra zuwa wata umra ko kuma ila ka ɗauke ta bi ma'ana ma'a ai al'umratu ma al'umra kenan umra da wata umra kafaratun lima bainahuma kankarar zunubi ne ga abin da ke tsakankaninsu kamar yadda hadisi yake cikin sunanin tirmizi hadisin da wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke umarnin cewa ku bibiyi tsakanin haji da umra domin bibiyar haji da umra manzon Allah ya ce suna kore ma bawa zunubi da talauci irin yadda ziga-zigi ke kore ma bakin karfe wato datti lokacin da aka sanya karfe cikin wuta ya ja idan ana ziga wato duk wani datti yana gushewa daga jikin karfen to haka bibiyar haji da umra kayi haji kai umra to wannan yana raba bawa da talauci to amma a nan ya ce al'umratu ilal umra wato umra zuwa wata umra kenan bana idan allah ya azurta ka yin umra shekara ta gaba Allah ya azurta ka da yin umra to duk abin da ka aikata na zunubi tsakanin umra ta wannan shekara da ta baɗi ubangiji subhanahu wata'ala na kankare ma zunuba tare da cewa bayani ya gabata ba su ɗaya ba su biyu ba waɗannan ayyuka na ibada wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke ba da labarin cewa duk wanda ya aikata abu kaza na kankare masa zunubansa kamar irin yadda yake cewa as-salawatul khams wal jumu'atu ila al-jumu'a wa ramadanu ila ramadan mukaffiratun lima bainahun idza jtunibatil kaba'ir yace salloli lokaci biyar an gane ko daga wannan sallah zuwa sallah ta gaba yace haka nan daga wannan jumu'a zuwa jumu'a ta gaba da wannan azumi zuwa azumi na baɗi manzon Allah ya ce masu kankare abin da ke tsakankanin su ne na zunubai sai ya ce matukar an nisanci manyan laifuka to don haka duk irin waɗannan dalilai abin da malamai suka tabbatar zunubin da suke kankarewa su ne kankanan zunubai an gane ko kankanan zunubai suka ce amma rahamar Allah mai faɗi ce in har an bincika babu kankanan zunubai tare da kai sai manya suka ce ba mamaki a ɗan sauƙaƙa maka manya sannan suka ce in ba kankanan ba manyan to wannan aiki ubangiji ta'ala zai ƙara ɗaukaka matsayin darajarka to don haka su manyan zunubai ba abin da ke kankare su illa tuba ga ubangiji subhanahu wa ta'ala kyautata tuba ga ubangiji subhanahu wa ta'ala kadai matukar mutum yana cikin kaidi na rayuwa to shine iya abin da yake kankare masa manyan zunubai amma kankanan zunubai dukkan ayyuka na ibada suna gusar da su arwalla idan ka kyautata ta tana gusar da dukkan wasu kankanan zunubai waɗanda ka ɗauka kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar mana haka takin da zaka yi zuwa masallaci yana kankare maka zunubai amma kankanan zunubai haka jiran sallah shi ma yana kankare zunubai to shine anan yace al-umratu ila al-umra kafaratun lima bainahuma umra zuwa wata umra ta gaba manzo Allah yace kafaratun lima bainahuma kankarar zunubi ne ga abin da ke tsakakkanin su sai yace wal hajjul mabrur wato hajji wadda take karbabba laisa lahu jaza'un illa al-janna ba ta da wani sakamako a wajen Allah a gobe kiyama face aljanna malamai sun kai sun kawo game da alhajjin mabrur wasu suka ce hajjin da aka yi ta ba tare da an zo da wani aiki wanda yake na safan Allah a ciki ita ce ake kiranta da alhajjin mabrur hajjin da har ka gama babu wani daukan zunubi a cikinta wasu malamai suka ce abinda ake nihi da alhajjin mabrur ita ce hajjin da ta kunshi al'amurra biyu yi don Allah sannan da cikar koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam farko dai kai niyyar hajji kawai saboda Allah ba dan wato neman yabo na jama'a kuma ba dan wani abu wanda yake na amfanin duniya ko kuma ba dan gudun zargin jama'a ba a cewa na ya cancanta je har yanzu bai je ba kenan farko shine yi dan Allah abu na biyu ka yi hajjin ka a ilmance akan tsari na karantarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to duk hajjin da ta kunshi al'amuran nan biyu ita ce ake kiranta da alhajjin mabrur sakamakon ta a wajen ubangiji subhanahu wata'ala shine gidan aljanna a gobe kiyama kamar yadda ya ce wal hajjul mabrur karbabbar hajji manzon Allah ya ce laisa lahu jazaa'un illa aljanna ba ta da wani sakamako a wajen ubangiji subhanahu wata'ala face aljanna a takaice wannan hadisi iya abin da yake nuna mana shine fadla wato ta hajji da umra wanda a nan umra manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana wato fadalatta shine samun wannan kankarar zunubi hajji kuma a nan manzon Allah ya nuna mana sakamakon duk wanda ya yi hajji ya gama akan wannan sharuɗa biyu kenan sakamakon shi shine gidan aljanna a gobe kiyama duk da cewa a shi hadisin babu dalilin da ke nuna wajabcin umra illa wancan hadisi da muka zo da shi na cewa tabi'u bainal hajji wal umra da manzon Allah ya ce ku bibiyi tsakanin hajji da umra ma'ana in kun yi hajji ku yi umra sai yake cewa fa inna muta fa inna fa inna mutaba'ata bainihima bibiyar tsakanin hajji da umra kayi wannan ka zo da wannan manzon Allah ya ce suna kure ma bawa zunubi da talauci irin yadda zuga zugi ke kure ma karfi wato duk wani datti lokacin da ake zugawa to a nan umarni ne mazan Allah yake cewa ku bibiyi tsakanin haji da umra kuma hadisin karan kansa yana bayani game da fadala ta haji da umra to don haka wannan hadisi shi a cikinsa babu dalilin da ke nuna hukuncin umra iya abin da yake nunawa fadalarta don haka kenan malam ya wadatu da waɗancan hadisai biyu na farko na ibnu umar wato da abdullahi dan abbas sun tabbatar mana cewa umra wajibi ce don haka malam bai yi wata wata ba a farkon babu ma ya yanke hukunci ya ce wujubu da umrati wa fadluha kenan wujubu da umrati wa fadluha babu mani itamara qabla al-hajj قال حدثنا أحمد أحمد بن محمد هو المروزي قال أخبرنا عبد الله هو ابن المبارك المروزي قال أخبرنا ابن جريج أن إكرمة بن خالد أنه أن إكرمة بن خالد سأل ابن عمر رضي الله عنهما عن الأمرة قبل الحج فقال لا بأس قال إكرمة قال ابن عمر رضي الله عنهما ائتمر النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يهج وقال إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق قال حدثني إكرمة بن خالد أن قال سألت قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما مثله قال حدثنا عمرو بن علي هو الفلاس قال حدثنا أبو عاصم هو النبيل قال أخبرنا ابن جريج قال إكرمة بن خالد سألت ابن عمر رضي الله عنهما مثلا wato wannan babi ne wanda ke bayani game da mutumin da ya umra kafin hajji menene matsayinsa ya yi daidai ko kuma ya yi kuskure shine anan malam ya shigo da hadisin wato abdulmalik ibn abdulaziz ibn juhai ke cewa lalle ikrima wato dan khalid ya tambayi ibn umar allah ikara musu yadda anil umrati qabla alhajj dangane da hukuncin yin umra kafin hajji faqala sai ibn umar ya ce masa la ba'as ya ce ba laifi dan kayi umra da farko kafin ka yi hajji ya ce wannan ba laifi bane an gane ko to anan malam sai ya biyo da wata hanya ta musamman sai ya ce qala ikrima qala ibn umar wato ikrima ke faɗa cewa ibn umar ya ce itamara nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama qabla an hujja wato lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi umra kafin yayi hajji kaga anan ibn umar da ya bashi fatawar cewa ba laifi sai da ya zo masa da dalili ba don komai ba don ya ƙara gamsuwa don haka ba laifi malami in ya ba mai neman fatawa amsar tambaya yana iya biyo masa baya da dalili domin zai fi gamsuwa akan haka da ya ce masa ba laifi don kayi umra kafin kai haji sai ya ce masa i tamar annabiyu sallallahu alaihi wa sallama qabla an yahwi ya ce lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wato yayi umra kafin yayi haji a babi na gaba za mu ga hadisan da suka tabbatar mana kafin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi haji bayan Allah ya farlanta haji sai da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi umra wajen so uku shine anan sai yake cewa ibrahim wato ibn sa'ad an gane ko ibrahim ibn sa'ad ya rawaito daga wato ibn ishaq shi kuma ke cewa haddasani khalid ibn ikrima sai yake cewa sa'altu ibn umar wato na sa'altu ibn umar na tambayi abdullahi dan umar kwatancin kenan waccan riwaya ta ibn jurayj me yasa saboda ibnu jurayj wato yana tadlisi nan ko da yace anna ikrima ibn khalid lalle ikrima ibn khalid baya nuna cewa ibnu jurayj wato ya ji wannan magana baki da baki wato daga wannan malami shine ikrima domin cewa lalle wane yace kaza baya nuna cewa kaji da kunnanka cewa daga wane ko kuma lalle wane yace kaza to babu alamar da take nuna cewa kaji to nan sai ya biyo da kenan wannan hanya ta Ibrahim ibn Sa'ad daga ibn Ishaq sai yake cewa haddathani Ikrimah ibn Khalid sai yake cewa Sa'ad ibn Umar yace na tambayi Abdullahi dan Umar an gane ko kenan kaga wannan hanya hanya ce a bayyane wadda take tabbatar da cewa shi ibn Ishaq ga Ikrima ya bashi labarin cewa kuma shi Ikrima yace ya tambayi Abdullahi dan Umar kenan shi anan ibn ishaq ya ji wannan hadisi daga wannan ikrima ibn khalid sabani ga shi ibn jurai da yace anna ikrima yace ibn khalid kai kawan akan ikrima wannan akan ibn jurai yake ba akan ikrima shi ikrima ya hadu da abdullahi dan umar sannan ana malam sai ya kara biyu da hanyar amr ibn ali daga abu asim daga ibn jurai qala ikrimatu ibn khalid qala ikrimatu qala ikrimatu ibn khalid sai yake cewa sa'alatu ibn umar yace naji ibn umar Allah ya kara masa yadda kaga anan ibn jurayj me yace qala ikrima qala ikrima ikrima yace cewa wane yace to wannan babu ihtimalin tadlisi kenan wannan na nuna cewa tabbas kenan kaji shi marwaici wanda yake mudallis a inda ba a karbar hadisin shi dole sai an sami inda ya sarraha da sama in ya zo da siga ta an ko kuma anna idan ya ce daga wane ko kuma lalle wane ya ce kaza an gane ko to amma anan kawai cewa ya kala ikrima amma duk lokacin da ya ce haddasa ni fulan ko akbara ni fulan ko an ni fulan ko sami'tu fulanan ko kuma kala fulan wannan suna daga cikin sigogin da suke tabbatar da cewa kenan ya sarraha da sama to don haka anan malam ya biyo da waɗannan hanyoyi biyu da wannan hanya ta ibnu ishaq da wannan hanya ta biyu wanda yace qala ikrima maimakon a waccan hanya ce ya anna ikrima ta bin khalid a takaice wannan hadisi yana tabbatar da cewa ya halatta mutum ya yi umra kafin haji kuma ƙarin bayani a nan kasancewar da aka zo makka mazan Allah sallallahu alaihi wasallama duk wanda bai koro hadaya ba mazan Allah sai ce niyyar shi ta hajji ya kunce ya mai da umra da suka gama umra mazan Allah ya ce kowa ya kunce haraminsa sannan ran takwas ga wata kowa ya dau niyyar haji kaga anan sahabbai sun gabatar da umra akan haji tare da cewa a cikin nawa ke akwai waɗanda ba su taɓa yin haji ba wanda da suka yi umra wanda kuma wannan a hajjin ban kwana ne kuma shi kanshi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama me yake cewa law istaqbaltu min amri mastadbartu lama suqtul hadiya manzon Allah yace da na san haka zai je yazo yace ni ma da ban koro hadiya ba a wata riwaya manzon Allah yace da na yi irin yanda kuka yi inda ban koro hadiya ba ni ma da na mai da niyyata ta haji da umra zan yi sannan kuma daga baya in yi haji to da haka anan shine ibnu umar ya nuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi umra kafin haji don haka dai ba laifi bane in Allah ya hure maka in kana da damar zuwa ka je kai umra to ka je kai umra ko da baka samu damar zuwa haji ba kafin haji ya halatta mutum ya je babun kami itamara nabiyyu sallallahu alaihi wasallam قال حدثنا قتيبة وابن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني قال حدثنا جرير وابن عبد الحميد الضبي عن منصور وابن المؤتمر عن مجاهد وابن جبر أنه قال دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد فإذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما جالس إلى حجرة عائشة رضي الله عنها وإذا ناس يصلون في المسجد صلاة الضحى قال فسألناه عن صلاتهم فقال بدعة ثم قال له كم ائتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربعة إهداهن في رجب فكرهنا أن نرد عليه قال وسمعنا استنان عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها في الهجرة فقال أروى يا أماه يا أم المؤمنين ألا تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن قالت ما يقول قال يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع أمرات إهداهن في رجب قالت يرحم الله أبا عبد الرحمن ما اعتمر, ما اعتمر أمرة إلا وهو شاهده وما اعتمر في رجب قط قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن أروة بن الزبير أنه قال سألت عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجب قال حدثنا حسان بن حسان قال حدثنا حمام عن قتادة وابن تيامة السدوسي البصري أنه قال سألت أنس رضي الله عنه كم ائتمر النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع أمرة الهديبية في ذي القعدة حيث صده المشركون وأمرة من العام القابل في ذي القعدة حيث صالحهم وأمرة الجئران إذا قسم غنيمة أراه هنين قلت كما حج قال واحدة قال حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك هو الطيالسي قال حدثنا همام عن قتادة أنه قال سألت أنس رضي الله عنه فقال ائتمر النبي صلى الله عليه وسلم حيث ردوه ومن القابل أمرة الحديبية وأمرة في ذي القعدة وأمرة مع حجته قال حدثنا هدبة هو ابن خالد قال حدثنا همام وقال ائتمر أربع أمر في ذي القعدة إلا التي ائتمر مع حجته أمرته من الهديبية ومن العام القابل ومن الجئرانة حيث قسم غنائم هنين وأمرة مع حجته قال حدثنا أحمد بن عثمان قال حدثنا شريح بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن يوسف أنا أبيه أنا أبي إسحاق وابن أبي إسحاق السبيعي أنه قال سألت مسروقا وعطاء ومجاهدا فقالوا ائتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة قبل أن يهج وقال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنه وقال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما يقول ائتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة قبل أن يحج مرتين wato wannan babi ne wanda ke da bayanin cewa su nawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi umra a rayuwarsa wanda makamancin wannan babi ya gabata a darasinmu na tirmidhi nan malam ya shigo da hadisin wato mujahid ibn jabr ke cewa ni da urwa ibn zubair mun shiga masallaci al'alif wallam anan lil ahad ai masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam فإذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما جالس إلى هجرة عائشة shigar mu ke da wuya kai tsaye sai ga abdullahi dan umar yana zaune a cikin masallaci ya jingina zuwa ɗakin aisha allah ya ƙara mata yadda wanda kar mu manta bayani ya gabata ɗakin aisha ƙofar gidan aisha liƙe ke da masallacin manzon allah sallallahu alaihi wasallama daga cikin gidanta kawai sai cikin masallaci to ɗakinsa an gane ko wato ibnu umar yana jingina da ɗakin aisha wa iza nasu yusalluna fil masjidi salatat duha sai ga wasu jama'a a masallacin suna sallar wallaha qala sai urwa yake mujahid yake cewa fa sa'alnahu an salatihi sai muka ma ibnu umar tambaya dangane da wannan sallah tasu fa qala sai ibnu umar yace bid'a ai bid'a ce an gane ko an shahi mubtada an wanzar da labari ai hazihi bid'a wannan sallah da suke bid'a ce wanda bayani ya gabata cewa bid'a ce takan iya yiwa bayani bai cimma ba ibnu umar an gane ko dangane da sallar wallaha kuma sannan tawilin da malamai suka yi a nan ibnu umar ba yana nihin sallar wallaha karan kanta ita ce bid'a ma'ana kaifiyar da suka zo da ita sun zo masallaci suna yin ta wanda kasancewar duk wata sallah ta nafila inda ake son mutum ya yi ta shine a cikin gidansa sun zo su kuma masallaci suna sallah wallaha kuma akwai ihtimalin cewa suna yin ta ne akan jami'i ibn umar sai yace bid'a yace wannan sallah da kuka ga suna yi bid'a ce kenan in hadisi ne bai cin masa ba to akwai hadisai sun wuce a lissafa waɗanda suka tabbatar da sallah ta wallaha daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda sun wuce a lissafa wanda na daga cikin wasiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yama Abu Huraira cewa ya kiyaye abubuwa uku a rayuwarsa yin shafa'i da wutiri kafin ya kwanta na biyu azumi uku a kowane wata wasiya ta uku manzon Allah ya ce masa raka'a biyu a lokacin wallaha da kuma hadisin ummu hani shi ma wanda ya gabata da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo makka shekarar da ya ce makka da yaƙi ta je inda masaukin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sauka sai ta tarar da shi yana wanka fatima yarsa ta suturce shi an gane ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karba wato sallama ta yi tambaya wace ce ta ce ni ce ummu hani ummu hani ita ce da ya gama wanka a lokacin da manzon Allah ya yi raka'a takwas ta ce lokacin kuma lokacin hantsi ne wanda wannan dalili shine malamai suka ce dalilin da ke nuna gayar sallah ta wallaha shine raka'a takwas to don haka dai a takaice shine sai ya ce musu bid'a ai wannan sallah da suke yi bid'a ce amma me yasa saboda sun zo da ita ba a kaifiyar da ya dace ba kuma sun zo da ita ba a mahallin da ya dace a yi ta a gida ake bukatar mutum ya yi ta sannan sai wato mujahid ya ce ma abdullahi dan umar an gane ko ko kuma urwa kenan a nan wanda kenan tambayar dai daga cikin su ɗaya ne ya masa sai ya ce kame ita ma da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wai so nawa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi umra qala sai yace arba'an ai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi umra hudu a rayuwarsa an gane ko ai itamara arba'an su hudu manzon Allah yayi umra a rayuwarsa sai yace ihdahunna fi rajab ibnu umar yace ɗaya daga cikin hudun a cikin watan rajab manzon Allah yayi wato mujahid ya ce fakarihina annan rudda alaihi ya ce sai muka yi kyamar wato mu maida masa martani mu ce masa a'a maza Allah bai taba yin umra a cikin watan rajab ba domin su suna da tabbas in cewa bai taba yi a cikin watan rajab saboda ladabi kada sai ya ce wa sami'ina stina na aisha ta ummul mu'mini ummul mu'mini sai muka ji wato shine karan goga aswaki na aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana tana aswaki karan shi yana fitowa wannan abinda ke zai kara tabbatar mana kusacin wato ɗakin aisha da masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda bayani ya gabata in aka ce hujira ana nufi ko ɗaki ciki ɗaya ba ana nufi ɗakuna ba irin kurya da baranda ciki ɗaya shine hujira to shine anan urwa sai yake cewa ya umma ya ummar mu'minin urwa yake mata tambaya yace ala tasma'ina ma yaqulu abu abdurrahman yace yake aisha shin ba kya jin abinda wato abu abdurrahman ke fada wanda kinaya ce ta ibnu umar qalat sai take cewa ma yaqul me yake fada a gane ko kenan a nan ala wajihi ta'kid ko da ka ji to ka ƙara tambaya kenan domin ka ƙara tantance abin da ake faɗa maka ƙara sai urwa ya ce ya ai ibn umar na faɗa inna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam itamara arba'a umrat wato wai lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi umra wato umra wato hudu ihdahunna fi rajab ɗaya daga cikin su a cikin watan rajab haka ibnu umar ya faɗa aisha Allah ya karra mata yadda sai ta ce yarhamullahu aba abdurrahman Allah ya ji kan wato abu abdurrahman an gane ko dan haka in mutum yayi kuskure abinda ake bukata duk wanda aka fahimci kuskurensa ba kuskure bane ba wanda yake na ganganci to a yi masa addu'a akan kuskuren da yi kafin a bayyana abin da yake daidai kamar yadda ubangiji ta'ala ya ce wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim karantarwa ce ta mazan jiya kafin anan ta nuna kuskuren sai ta ce yarhamullahu aba abdurrahman ta ce Allah ya ji kan wato abu abdurrahman shine ibnu umar ta ce ma'atamara umratan illa wa huwa shahiduhu da dai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bai taɓa yin umra ba face ibnu umar yana halarci ma'ana yana tare da shi an gane ko wannan na nuna mana lazumta da shi ibnu umar yama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama duk umrar da manzon Allah ya to ibnu umar yana tare da shi sai ta ce wa ma'atamara fi rajabin qaf da ɗai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama bai taɓa yin umra wato a cikin watan rajab ibn umar kuma yana ji kamar yadda yake cikin wata riwaya ma qala la wala na bai ce ba i ko a'a kawai jan bakin sa yi gyale kenan anan ibn shurukwa aka ce yarda ne kenan anan ibn umar takan iya yiwa ya manta ko kuma yana kokonto yana kai kawo don haka ta ce da ɗai mazan Allah sallallahu Alaihi wasallama bai taɓa yin umra a cikin watan Rajab. kenan don haka a nan shi a nan maimakon su maida masa martani a nan sai suka kenan haɗa shi da aisha wanda ga ta ita aisha Allah ƙara mata yadda ta tabbatar da cewa duk umrar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ibnu umar yana tare da shi kuma ita tana sana cewa a rajab dai manzon Allah bai taɓa yin umra ba shine anan malam sai ya biyo da wato hadisi na daban urwa yake cewa na tambayi aisha Allah ikara mata yadda dangane da wato umra ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aisha ta ce da ɗai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai taɓa yin umra a cikin watan rajab kenan wannan hanya malam ya ƙara biyowa da ita domin ƙarfafa wato waccan hanya da ta gabata nan tana ƙara tabbatar da cewa da ɗaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin watan Rajab wato bai taɓa yin umra ba sannan wannan hadisi na gaba urwa wannan katada yake cewa na tambayi Anas dan Malik Allah ya ƙara masa yadda na ce masa kami itamaran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam so nawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya umra qala sai ya ce arba'un ya ce su hudu an gane ko so hudu manzon Allah ya umra ma'ana umrarsa a rayuwarsa gaba daya guda hudu ce sai ya ce umratul hudaybiya fi zilqa'ada haythu saddahu al-mushrikun umrarsa ta farko kenan umrar da yayi a cikin wannan ta sulhul hudaybiya yayi ta ne a cikin watan zulqa'ada lokacin da mushrikai suka tsare shi suka hana shi isa masallacin Allah mai alhurma wannan kuma a shekara ta shida ne wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da jama'arsa mushirkan makka da suka ji labarin isowar shi suka fita suka tsare shi a dawan da ake kiran shi hudaybiya suka ce ba zai shigo ba an gane ko idan ya shigo kenan wannan abun kunya ne a kansu larabawa kudu da arewa gabas da yamma za su ji labarin cewa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da jama'arsa da karfin tsiya wato ya shiga birnin makka suka ce iya abin da za a yi sai dai a yi yarjejeniya yanzu ka koma da jama'arka shekara ta baɗi ka zo ka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yarda aka kulla sulhu akan dukkan abubuwan da suke ganin cewa ya dace da su to shine anan yace wato umra kenan ta hudaybiya a cikin watan zulqa'ada lokacin da mushrikai wato suka tsare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka wannan umra malamai sun kirga ta umra ce magabata sun kirga ta umra ce wadda take cikakka domin duk wani aiki wanda yake na alkhairi idan bawa ya sa gaba wani uzuri ya zo ya gitta masa ba tare da cika wannan aiki to aiki ne wanda yake cikakke don haka wannan umra suke kirga ta tana daga cikin umrar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi a rayuwarsa saboda a lokacin nan manzon Allah ya zo ya aske kansa ya umarci sahabbai kowa ya aske kansa manzon Allah ya soke hadayar shi yace kuma kowa ya soke hadayar shi to shine anan yake cewa umratul hudaybiya fi zilqa'ada haisu saddahu mushrikun ta biyu sai yace wa umratu min al-amil kamil wato da umra ta shekara ta baɗi kenan shekara ta bakwai manzon Allah ya dawo yayi umra ita ma fi zilqa'ada a cikin kenan watan zilqa'ada haisu salahahum yayin da ya yi sulhu da su kenan a shekara ta baɗi cewa zai dawo kenan ita ce maza Allah ya dawo ita ma a cikin watan zulƙada sai ya ce wa umratul ji'irana da umra ta ji'irana lokacin da wato maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasa ganima an gane sai ya ce ura hunay abinda nake zato ita ce ganima ta hunay kamar yadda a wacce riwaya babu kokonto ji'irana wani dawa ne wanda yake tsakanin makka wato da madina wanda kasancewar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo jirana a nan manzon Allah ya da zango ya kasa ganima ta yaki bayan ya dawo daga hunai a lokacin nan cikin dare manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo birnin makka ya yi umra manzon Allah ya koma a cikin daren kuma ya wayi gari a nan jirana don haka mafi yawan jama'a ta sahabbai ba su san da wannan umra da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya face sai daidai a cikin daren ya zo ya gama umra kuma ya koma yawa ya gari a can shine sai an gane kultu sai na ce masa kam hajja wato so nawa manzon Allah ya yi hajji ƙala sai ya ce wahida so ɗaya tak manzon Allah ya yi hajji da Allah ya farlanta hajji so ɗaya manzon Allah ya yi hajji wanda ita hajji an farlanta ta ne a magana mafi rinjaye a shekara ta tara da hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk da cewa akwai malaman da suka tafi akan cewa a shekara ta shida amma da Allah ya farlanta hajji a shekara ta tara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan shekara ya tura Abubakar a matsayin shugaban muminai shugaba wanda yake na hajji suka je suka yi hajji amma shi sai a shekara ta goma maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya je hajji to shine anan sai da ya masa tambaya so nawa manzon Allah ya haji sai ya ce wahida ai hajja wahidatan so ɗaya manzon Allah ya haji a rayuwarsa sannan wannan hadisi na gaba Anas dan Malik wato katada yake cewa na tambayi Anas kina anan ya bayyana uku amma bai bayyana ba cikon ta hudun cikon ta hudun kenan karin bayani zai zo a cikin hadisi na gaba wato wannan hadisi katada ke cewa na tambayi Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda so nawa manzon Allah yayi umra sai ya ce itamara annabiyyu sallallahu alaihi wa sallama haisu rajuhu manzon Allah yayi umra yayin da mushrikai suka dawo da shi kenan hana dawowar ma da suka yi wannan umra ce cikakka ba abin da ya tauye ta kenan hana isar da suka masa shine yace e itamaran nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah yayi umra haisu radduhu yace lokacin da mushrikai suka hana shi shiga maka kenan suka dawo da shi sai yace wa min al-qabili umratul hudaybiyya a shekara ta baɗi manzon Allah yayi umra kenan ita ce umrar da aka yi ta sulhul hudaybiyya sun yi sulhu da shi a shekara ta baɗi da zuwa sannan sai ya ce wa umratan fi zulqa'ada ya ce da umra da yayi a cikin watan zulqa'ada kenan waɗancan biyun da suka gabata gaba ɗayan su a cikin watan zulqa'ada manzon Allah yayi kamar yadda ya gabata a waccan riwaya sannan ita ma wannan ta ji irana a cikin watan zulqa'ada ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi ta sai ya ce wa umratan ma hajjatihi kuma da umra wanda yi tare da hajjinsa domin wannan dalili ne a bayyane wanda yake tabbatar da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kirani yayi wanda bayani ya riga ya gabata sai ce wa umratan ma'a hajjatihi da umrar da yi tare da hajjinsa kenan bayani ya gabata mazan Allah ba ta maccudi be tunda ya ce inda ni ma ban kuro hadaya ba mazan Allah ya ce da na aikata irin yadda kuka yi da na yi ta maccudi to anan kuma sai ya ce wa umratan ma'a hajjatihi da umra da yi tare da hajjinsa kenan menene yayi kirani ne yayi sannan wannan hadisi na gaba hammam ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato yayi umra su hudu an gane ko sai yake cewa umra yake cewa itamara arba'a umar fi zulqa'ada manzon Allah yayi umra gaba umra su hudu wato gaba ɗaya a cikin watan zulka'ada ya ce illallati ita mara ma'a hajjatihi sai dai banda wanda ya yi tare da hajjinsa kenan ya yi umra hudu a cikin hudun gaba ɗaya uku kenan a cikin watan zulka'ada ya yi da ta shekara ta shida da ta shekara ta bakwai sannan kuma da ta yakin huneni kenan da ya raba wannan ganima dukkansu gaba ɗayansu a cikin watan zulka'ada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sai ce illallati ita mara ma'a hajjatihi sai dai wanda ya tare da hajjinsa wannan ita kuma a cikin watan zulhijja ne domin ran biyar ga watan zulhijja manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga birnin makka shekarar da ya hajjinsa sai ya ce umratahu min al-hudaybiya umrarsa da yake nan a nan hudaybiya lokacin da mushrikai suka tsare shi sai ya ce wa min al-amil qabil da wanda ya yi shekara ta baɗi an gane ku sai ce wa minal jirana haisu kasama ga na'ima hunai da wanda yi daga nan jirana ya je yi umra lokacin da ya raba wato ganima ta yakin hunai shi ma wannan a cikin watan zulqa'ada ne sai ce wa umratan ma'a hajjatihi wato da umrar da yi tare da hajjinsa sannan wannan hadisi na gaba wato abu ishaq ke cewa na tambayi masruq da aba da mujahid dangane da umra nawa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama qalu sai suka ce itamara rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama fi zulqa'da qabla an yahujja lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi umra a cikin watan zulqa'da kafin yayi hajji kaga wannan bayani ne a bayyane wanda ke nuna wancan babe da ya gabata mutumin da ya umra kafin hajji a nan suka ce manzon Allah yayi umra wato a cikin watan zulka'ada wato kafin ya yi hajji waƙada sai yake cewa sami'tu albara ibn azib naji albara ibn azib Allah ya ƙara masa yadda na fadar cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato yayi umra fi zulka'ada qabla an yahujja marratai wato a cikin watan zulka'ada manzon Allah yayi umra su biyu kafin yayi hajji in ma ya kasance shi nan albara wato bai lissafa wannan umra ta shekara ta shida wadda aka tsare maza Allah sallallahu alaihi wasallam an gane ko bai lissafa ba da ita kenan wace ya lissafa wadda ya zo kenan ta shekara ta bakwai kenan shekara ta wadda da ya zo da kuma umra ta jirana ko kuma ya zamanto ya lissafa da wannan umra wadda mushrikai suka tsare manzo Allah sallallahu alaihi wasallama domin a cikin watan zulqa'ada ne a shekara ta shida ta jirana kenan akwai ihtimalin bai san da ita ba saboda ba kowa ya san cewa a wannan dare manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo yayi don haka waccan kuma wadda yi da tare da hajjin sa kenan a cikin watan zulhijja shine kenan hada kan hadisan da malamai suka yi kenan don haka dai a takaice a nan na nuna mana kwata-kwatan umrar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yayi a rayuwarsa so hudu yayi an gane ko don haka kenan a nan shine babban a wannan kin kamar yanda a cikin duka gaba ɗaya kuma a cikin watan zulka'ada ne amma fa ba yana nuna cewa bai yin umra a cikin watan zulka'ada wato yafi domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana yin umra a cikin watan Ramadan shine abin da yafi dacewa domin ya tabbatar da yin umra a cikin watan Ramadan daidai yake da yin haji tare da shi kenan wannan duka an yi dace ne duk umrar da manzon Allah ya yi ta ne a cikin watan Zulqa'ada amma ba dan yana nuna cewa akwai wani fifiko na yin umra a cikin watan Zulqa'ada nan insha Allah ta'ala za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك